المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau goma sha shida ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon hali muna karatu cikin littafin raddul azhan ila ma'anil qur'an na shek abubakar muhammad bin rahimahullah ta allah ta aliki na dr abubakar albani muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka a cikin karatun da zamu yi muna cikin suratul tauba za mu tashi yau insha allah aya ta goma sha shida bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون
نعم الله سبحانه وتعالى yake gaya wa muminai bayan an yi umarni a baya cikin siyakin inda aka tuke Allah ya umarni da yakan mushrikai waɗanda suke yakan musulmai kuma a duk inda aka same su a yaƙe su domin tun farko sun yi nufin fidda annabi sallallahu alaihi wasallama makida da suka dinga kulla masa a darun nadwa kuma su ne masu kaso matsokanan musulmai a yanzu yayin da suka yaƙi halifai na musulmai su ne huza'a suka taimaka wa banu bakirin wajen yaƙarsu kaga sun warware kenan alkawarin da da aka yi da su na bayatul hudaybiya Allah ya umarni akan a yaƙe su kuma Allah ya bada assurance da su muminai cewa zai azabtar da kafirai a hannun muminai domin Allah ta'ala ya sanyaya zukatan waɗanda suke masu imani dangane da abin da aka musu a baya tabbas abin da ake wa musulmai na tsangwama da cutarwa yana ɓata musu rai kuma lokacin da suka ga Allah ta'ala ya ɗaufansa a kan abokan gabansu sukan samu sanyin zuciya to Allah ya ba su tabbacin cewa zai musu wannan to don gudun ma kada a tsammaci cewa shi jihadi ɗin nan da aka ce a yi ta yi waɗansu kuma suna so a ɗauki wani salo wanda ba shi ba don haka sai Allah yake nuna martaba na jihadi ya ce am hasibtum an tutraku hamza na hamzatul inkar ai a hasibtum yanzu ko kuna tsammanin an tutraku kawai a barku haka a barku dore ya turkukum Allahu biduni taklifikum alqital Allah ya bar ku ba tare da ya ɗora muku nauyin yin yaƙi ba, allazi sa'amtumuhu wanda da kuke gudunsa, haka nan Allah ya bar ku ba tare da an wajabta muku yin jihadi ba, walan ma ya alamin lahun lazi na jahadu minku ba tare da Allah ta'ala ya bayyanar da waɗanda suka yi jihadi daga cikin ku ba bi ikhlas. waɗanda za su yi jihadi saboda Allah don ɗaukaka kalmar Allah domin wanda ya je jihadi da ikhlasi don ɗaukaka kalmar Allah to shi ne almujahid an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama nau'o'in mutane da sukan yi yaƙi in an ci kiran jihadi sai a fita wannan alladhi yuqatilu hamiyatan walladhi yuqatilu riya'an walladhi yuqatilu litakuna kalimatu llahi al-ulya ayyuhum fi sabilillah wani yana yaƙi ne saboda kar a ce bai je ba wani yana yaƙi ne domin ya jarraba jaruntakarsa ai goma sai da suka taru in keta su wani kuma yana jihadi ne kawai manufarsa shine kalmar Allah ta zan ita ce a sama mana wanda ya tsarkake nufinsa ya yi ikhlasi wane ne a ciki ya yi saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhi yuqatilu litakuna kalimatu llahi al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki kawai dan kalmar Allah ta daukaka to wannan shine wanda ya fi sabilillah to nan shine Allah subhanahu wataala yake ambata kuna tsamman za a bar ku ne kawai haka sakaka ba tare da Allah ya bayyanar walamma ya alamin lahu ai Allah shi ba abin da bai sani ba wallahi bi kulli shay'in alim wato ya bayyanan ne mutane su gani su mutane da da ba sani ba yanzu su sani allazina jahadu minkum wanda sun kai jihadi a cikin ku jihadi na ikhlasi walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija wadanda kuma ba su riki wani majibinci ba wani masoyi shine walija ba su rika baicin Allah ko kuma manzansa ba walija ai bidanatan wa auliya in an ce bidana ishtikakin sa daga albatanu ciki to an ce bidana wanda ka rike shi ya san cikin ka kaga kenan wanda ya jibince ka ka aminta da shi ka ja shi a jika shine kawai wanda yake sanin cikin ka wanda Allah ya yi kashe ga muminai kada su riƙi waɗannan daga cikin kafirai la tattakhudhu bidanatan min dunikum la ya aluna kuma khabalan waddu ma'anintu Allah ta'ala ya hana kar ku yadda ku riki waɗanda za su san sirrinku ku ja su a jika majibintan al'amuranku daga cikin kafirar kar ku haka imam al-qurtubi da wasu malamai ma walija din na sai suka fassara shi ai bidanatan wa mudakhala duk dai ma'anar da yace nan mala ya ce bidanatan wa auliya qurtubi ya ce bidanatan wa mudakhala shigen haka ibnu kathir ma ya fassara me yasa kashi nan tabari abinan wa sunansa al-qurtubi ahmad al-ansari yace mudakhala kar ku ruki wanda ya san cikin ku wanda kuma zai kutsa cikin ku saboda ai walija an yi istiqaqin sa ne daga al-wuluju al-wuluju kuma shine kutsawa da shiga to don haka walija wanda zai kutsa cikin ku ya shiga cikin ku tamkar abin da ya penetrating kenan ya shiga jikinku har ya san tsorinku duk da ma'ana ɗaya ce to kuna tsammani Allah zai bar ku ne ba tare da ya fayyace wannan ba abu na farko a bayyanar da waɗanda sun kai jihadi da ikhlas abu na biyu a bayyanar da waɗanda ba su riƙi masoya daga cikin kafirai ba ba su riƙi baicin Allah da manzansa a matsayin wali ba ai duk wanda ya riƙe Allah matsayin waliyinsa to tabbas manzon Allah ma yana tare da shi wanda ya riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine majibincin sa ai ko tabbas Allah yana tare da shi haka lamarin yake to Allah ta'ala yace wallahu khabirun eh wala kum wala almu'minina walija kamar yadda yazo a cikin wasu ayoyi cikin suratul ankabut Allah ta'ala ce alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane suna tsammani kawai za su ce sun yi imani ko ba za a jarraba su ba Allah yana kawowa matakai daban-daban dan ya jarraba imani ya ga su waye masu nagarta inda a ce musulunci mujarradin faɗan kalmar shahada ce babu wani matsayi a cikinsa babu matakalan da zai iya karuwa ko ya ragu kawai a daskare yake kamar yadda waɗansu aƙidu suka kaddara haka to kaga kenan sai ya zamanto ba za a iya sanin wane ne ya aiki waye bai yi aiki ba aiki da dagewa akan aiki sai zan bashi na ma'ana to amma Allah yana sanya jarabawa kala kala sai a sanya doka kaza a nan ne wani za a jefa shi ko kuma Allah ya jeho wani abu da zai zo ya zama girgiza ga mutane da za a jijjiga su dan a ga waye zai samu tsabaci a cikin imaninsa nan ma dan a sake tacewa ne a ƙara fahimtan su wane ne waɗanda suka tsayu tsayuwa ta gaskiya walam yuzhiru al-mukhlisina Allah ya barku ba tare da ya bayyanar da masu ikhlasi ba wa humul mawsufuna bima dhukira su ne waɗanda aka siffanta da abin da aka ambata a can abu guda biyun nan bin gairihim wato daga wasunsu wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa wa bayanu liqaulihi ta'ala wannan ya zama bayani kenan ga abin da Allah ya ce walamma ya'lamu Allah ai wallahu khabirun bima ta'malun ai lam yuzhiru al-mukhlisina min ghairihim wato yanzu Allah bai bayyanar da waɗanda suke masu tsarkin niyya daga wasansu ba har sai da aka kawo al'amura irin kamar su jihadi wa annahu lamin muslihatil jama'a wato kuma Allah bai bayyana a gane suwaye masu ikhlasi daga waɗanda ba su ba saboda yin hakan yana daga cikin maslaha ta zamantakewa a nan ne za a iya sanin wanda yake mai nagarta a cikin imaninsa da kuma wanda yake lakwalakwa a cikin imaninsa wa min maslahatil aqida mala yace yana daga cikin maslahar har ilau na aqida da sanin nagartar imani an tuhtakkal astar aketa wato labule aketa labule labule shine wanda ya sitirce abu ba a ganin ciki to yana daga cikin nagartar aqida a tsaga labule dan a ga mai a ciki eh a ga menene ciki wannan jarabawar an yi ta yin sa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan ne har Allah subhanahu wata'ala ya mayyaze waɗanda suke masu ƙazanta munafukai kamar yadda ya ce ma kana Allahu li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ba zai bar ku kawai ku dinga tafiya haka sakaka ba a sai ya tantance zarai da abawa sai ya tantance wanda yake al-khabith lalatacce kazantacce mara kyau mummuna minan tayyibi daga wani abin da yake wato mai tsafta wanda yake mai nagarta su ne masu imani ingantacce to yana daga cikin maslaha na aqida an tuhtakkal astar wa tukshafal wala'ij kuma a bayyana wala'a waɗanda suke kutse cikin ku kuma alhali ba su da imanin gaske wa tu'raful madakhil a iya sanin kuma mashiga da kowa ya shiga da wace manufa ne yake musulunci فيمتاز المكافحون المخلصون sai zamanto an iya fayyacewa waɗanda suke masu yin kundin bala e, kafaha mukafihun wato masu kundin bala kenan in an ce kafahal qaumul aduwa wato ai wajahuhum kenan idan aka zo abokan gaba suka fito waɗannan mumine suka fito wani za ka ga cikin muminan ba shi da sulke ba shi da garkuwa wala Allah wani kawai makaman hannunsa ne kawai shi tsingalaminsa ko abin hawa ba shi da shi amma baya tsoron ya kutsa a wajen jihadi ya fuskanci abokan gaba to wannan sune almukafihun yan kundun bala kenan domin Allah subhanahu wataala ya fayyace su wane ne masu fuskantar abokan gaba fuskanta muwajahatan al-mukhlisuna ko masu tsarkin niyya wa yukshafu al-fi'atu allati taduru min khalf al-jama'a kuma domin ya kwaye a iya gane bangaren da suke kewayawa ta bayan al'umma su kewaya ta bayan musulmi ta baya bayan su alhali da suna tare da su wa tattasil bi khusumiha taje ta haɗu da abokan gaban musulmi wanda ake faɗa da su istijlaban lil musliha wai suna ga za su jawo kansu wata maslaha irin yadda munafikai suke yi duka wannan a jihadi ne Allah subhanahu wataala da ya wajabta shi akan mu'minai ake iya ganewa waɗanda suke da ikhlasi da kuma waɗanda sai an je kamar yadda Ubay ibn Salul da aka tafi yakin Uhud ai da waye da shi da jama'a ko launa alamu kitalan lattaba'naku da mun iya yaki ai da mun bi ku wani waje suka ce inna buyutana aura Allah ya ce ƙarya suke wa mahiyar bi aura in yurduna illa firara to kaga duka waɗannan abubuwa ne waɗanda aka kawo jihadi din domin shi jihadin ya zamanto wani jigo wani ma'auni da za a tace masu asalin imani ai kaga sai aka gane su waɗancan ko lakatan hancin abokan gaban ma ba su gani ba amma sai suka dawo su ɗari uku da wani abu suka ce ba za su je ba aina ma yaƙi yake da a kai ba yaƙi za a yi ba ai kawai za a fita shawagi ne da yaƙi za a yi da gaske ai da mun je su kuma mumine suka je aka kashe na kashewa suka kashe su ma al'amari ya caɓe aka ji mu mutane rauni raunuka masu yawa suka dawo gida suna dawowa kenan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama bisa umarnin Allah da Jibril ya aiko yace a koma sun cire tufafi absoluken su kenan da miki a jiki suna so su je a sassaka musu magani sai aka ce ku sake daura ku hausar di ku tafi kuma suka daura sirdin kuma a haka akan mikin suka tafi والذين استجابوا لله ولرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منكم لهم أجر كريم to kaga Allah ta'ala sai ambata wanda suka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kira su bayan kuma da miki ya same su a yakin suna dawowa aka ce ku koma sau koma to ai kaga Allah ya sanya jihadi ne zaman to ma'auni dan a iya ganewa masu imanin gaskiya su samu matsayi a wajen Allah da nagarta kuma suka samu albushirin da Allah ya musu na aljanna a dalilin tsayin daka da suka yi kuma a gane wanda suke mutanen kawai su kuma suka koma gefe har ma aka gaya wa musulmi daga baya ga yadda za su yi mu'amala da su to a kowane irin zamantakewa doka ta Allah ita ce take zamantowa ma'auni inda ake iya ganewa mai imanin gaske da kuma wanda yake mai lakwalako a hidimar imani Allah ka inganta mana imanin mu walau ala hisabil jama'a ko da ku a bisa ma'auni ne irin na jama'a za a iya ganewa waɗanda suke na gaskiya da waɗanda suke mutanen banza fayarifan nasu kilal farqain ala haqiqatihi har mutane su iya ganewa bangare guda biyun nan su gane shi a bisa haƙiƙanin sa wa in kana Allah ya'lamuhum min qabl ko da ku shi dama Allah ya san su nan wajen shi yasa muka ce wato walamma ya'lamillahu ba wai shi Allah ne ya sani ba shi kan ya sani ai ya bayyanan ne mutane su ma su gani eh ai kamar yadda aka ce i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ai Allah dama shi ya san aikin naku domin ya nunar ne da aikin naku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shaida akan aikin ku mai kyau da kai na masa biyayya sannan kuma mu'mine ma su ba da shaida mai kyau da za su bayar a dalilin aiki mai kyau da kuka aikata Allah ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne sani kuma ne iya bada labari game da abin da kuke aikatawa wa ba'da al-bara'ati wal i'lam bayan da Allah ta'ala ya ambaci bara'arsa daga mushrikai da ayyukansu da waɗanda suke jibintan su da shelamma da aka yi a ranar wato babban sallah ranar layya to lam yabqa uzrun li muslimin la yuqatilul mushrikin ba uzuri kenan yanzu da ya rage ga wani musulmin da ba zai yaki mushrikai ba wala yataqawwa bihi almuslimuna fil qital babu uzuri ga musulmin da ɗan uwansa musulmi ba za su ƙara ƙarfi da shi a wajen yaki ba ai ko baka iya dabarar yaki ba in dai lafiyar ka kalauje ka ba za ka rasa abin da za ka yi ba eh difa'in kenan qatilu fi sabilillahi aw idfa'u kenan to duk wanda bai je ba shi da wani uzuri wa siyasatu mawdu'i qiblatihim fi yadi ghayrihim alhali gudanar da al'amarin shine siyasa gudanar da al'amarin alqiblar su musulmin fi yadi ghayrihim yana hannun wasu su to ya za ba za ka yaki dan kwace haƙƙinka ba ya za a yi a ce ‘yan uwanmu da suke gazza ba za su yi yaƙi da falastinu don kwato wa masjid aka ba masra nabiyina ya za a yi ba za su yi yaƙi ba ai dole ne ba wallahi inda yanzu arnan yahuda wannan suna ta shirye-shirye kuma na kokarin kwace shi Allah da gaske da musulmi ne kawai suke da sai tsara su ne suke ikon yin ibada a ciki to yanzu Isra'il ta so ma enactin wani law a nan kanest din nata kuma ta so mu samun bakin ma daga wasu kasashe akan cewa wai dukkan addinai guda uku nan da suke cewa Abrahamic religions da Yahudanci da Kiristanci wai su ma za su haɗu da musulmi wajen yin ibada karɓa karɓa za a dinga sanya lokaci lokaci a masjid a ƙasa kaga san shirin yadda za su kori musulmi kuma duniya tana kallo duniyar musulmi Allah sauwaka to nan malam yace bayan da aka ambaci bara'a da kuma shelannan da Allah ta'ala yayi cewa kada mushrikai su je masallacin Kaaba to babu wani uzuri ga wani musulmi ya kiyakar mushrikai ko kuma in ba zai iya yakin ba ba shi da wani dalili a ce musulmai ba za su ƙara ƙarfi da shi wajen yaƙan mushrikai ba alhali siyasatu mawdi'i qiblatin fi yadi ghairihi gudanar da al'amuran alqiblan musulmi lokacin yana hannun wato su quraishawa walaysa lil mushriki haqqun an ya'mura baitallahi alhali mushriki ba shi da wani haƙƙi a ce shine zai gudanar da ɗakin Allah ba shi da wani haƙƙi ba shi adda ikon raya masallacin ba ba shi da wani haƙƙi na kulawa da masallacin almustahiqu lil ibadati wahdahu wanda Allah shi kadai ne ya cancanci abota masa fa kana ta'ala shine Allah madaukaki ya ambata wannan na'am
ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبئت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام السلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna a haƙiya na kulawa da masallacin ƙaba na musulmi ne kawai wani ba shi da iko a ciki Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah baya kasancewa ga mushrikai ya zan sune masu kulawa da masallatan Allah masajid da jam'i ana nufin kowane masallaci har wannan da muke ciki wa qurabil ifradi ana karanta shi da ifradi kuma an yi amuru masjidan lahi nan kuma ana nufi masjidul haram kenan masallacin ka'aba ai bi dukhuliha ba halatta musu shiga masallacin ka'aba ba wal uqud fiha ba halatta musu shiga su zauna ba wa khidmatiha kai har dawaini a masallacin ma ba su yanzu a ce mushrikai su ɗebo masu bautar wani Allah su ɗebo wata dukiya su ce to ga gudunmawarsu na gyara ƙaba ko na gyara masallacin ƙaba ba a bukata ba za a karba ba to wannan duk yana daga cikin imaratul masjid kulawa da masallaci duk da cewa imaratul masjid abu ne wanda yake mai faɗi kwarai da gaske kulawa na farko gina shi kulawa da nagartarsa gyare-gyare da ake yi kamar yanzu irin fankokin nan da ake sawa ko wutan lantarki ta lalace a sa yau yana daga cikin imaratul masjid lada ne mai yawan gaske ko kuma kula da tsaftar masallacin samuwar suna share masallaci wata baiwar Allah a wata waya an ce yaro ko wani go aka ce mata ce amma dai an furin jayar da matar ce tana kulawa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ashe yana ganin ta mata ce baka baka kuma da ku yanga an yantar da ita tsohuwa duk masallaci idan aka dan samu tankar dibino ta dan zuzzubo yan barakan mutane ta ciccire auduga ta faɗi da dan wanda duk tana bi tana tsintsincewa da yake masallaci annabi ya shi ne rumfar kuma rufin kuma tankar dibino ne so ana yawan samun datti haka ita kuma aikin ta ke da ta gyara masallaci kaga wannan yana daga cikin imaratul masjid eh kuma abu ne wanda dama Allah ta'ala ya yi umarni tun farko da aka soma gina ƙaba bayan rushewarsa dalilin tufana annabi ibrahim aka yi umarni akan ya zo shi Allah subhanahu wa ta'ala umarnin da ya masa ya ce wa ɗahir baitiya li ta'ifina wal akifina wa ruka'i su ɗahir baitiya haka ya ce masa wa ɗahir baitiya ka je ka tsarkake ɗakina ka sanya shi da tsafta yaushe saka tsaftacewa masallaci da kulawa da masallaci da gyara nagartarsa wannan duk yana cikin imaratul masjid kuma uwa uba yin ibada a cikinsa ba wai kawai kyale kyalansa ba a'a dinga na in raya shi da ibada da ibada kaga a duniya yanzu ba masallacin da yake na makka kyale kyale ko ko akwai wanda ke shi kyale kyale eh duk da dai kyale kyalen shi ma dai wasu malamai ba sa so amma dai an yi amma ba masallacin kuma da aka raya shi kamar sa da ake kula da tsabtarsa ake duk abin da ake bukata a masallaci suna yi bayan Allah na Allah ya saka musu da alheri tsaro kulawa da masallaci nagartarsa da tunda masu zuwa aikin haji suke ka taba zuwa kaje ka kasanta a can ka shiga kana toshe hanci a daki ka duba da yadda mutanen karkara suke shiga amma in ma kasanta ce nan da nan kafin ka ce mai an gyara ta kafin kiftawa da bismillah wallahi an gyara akwai wanda suke stand by jira suke ma ma ka lalata wajen su gyara to kaga wannan duk yana cikin imaratul masjid kuma babu inda ake raya shi kamar masallacin Kaaba da'iman babu lokacin da ba bautar Allah yake a cikin sa ba babu wata lahaba Allah ya isa sai lokacin corona shi din ma akwai masu aiki suna nan a cikin masallacin sauran jama'a ne dai ba a bari sun je ba amma ma'aikata suna nan masu yawa sun kai wajen dubu uku suna nan a cikin masallacin kuma za su yi ibada amma dai an hana mutane zuwa wajen to kaga abubuwan da za a yi a cikin masallaci na ibada da za a yi tsarewa musamman salloli guda biyar babu abin da ya kai su don masallaci an yi shi ne don wannan eh fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha بالغدو والآصال لرجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله to kaga dama wannan shine babban abu tsarewa sallah akan lokaci a cikin masallatayya kauda duk wasu abubuwa na bid'o'i kada a kawo su a cikin masallatayya yin karatun alqur'ani azkar zaunawa ma kawai mutum ya zauna a masallaci yana tuna Allah ba waye bacci ba nan wajen bacci yawanci ake yi kaga mutum an zo ka rasa ta inda zaka wuce wani ta can ya shimfudu wani ta can ya shimfudu dan ma dai yanzu an dau mataki ana kullewa ko sai azhar ta zo dab ake buɗe amma da sai ga kawai mutane sun zo suna tarihi a cikin masallaci an cika shi ana sa bacci ba a hana bacci a masallaci ba amma kar a mai da shi wajen bacci a mai da shi kaman kawai bedro eh sai dai a bisa larura na dole to duk wannan yana daga cikin imaratul masjid to Allah subhanahu wata'ala ya kore gaba ɗaya mushrike ba su da wani a haƙiya na raya masallaci don ba su ne ahalinsa ba ina ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah baya kasancewa ga mushrikai su raya masallatayyan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr alhali suna shaidan makansu kafirci suna nan akan kafircin sun yadda kafircin suke yi kuma sannan a ce wai suna raya masallacin Allah a'a ba zai yi ba in ma sun yi da'awa ko sun kawo kansu a kwace masallacin daga hannunsu kada a bari aibi sujudi lil asnam nan ma ne fassara cewa su je masallatayyan Allah suna sujuda a gumakansu kamar yadda da suke yi a Kaaba Allah ce ulaika habitat a'maluhum masu yin irin wannan ayyuka na kafirci bauta ma wani Allah to ayyukansu fa sun ɓaci Allah ce amiluha duk aikin da suka yi mai kyau mina su kayatu warin fada shayar da mutane da suke alhazai idan sun zo suna shayar da su tunda ana yin aikin hajji tun zamanin annabi ibrahim har aka ratso cikin jahiliya suka caccanja abubuwa suka kawo sharkiyat a ciki to amma dai ana yi kuma suna girmama duk wani mai zuwa aikin hajji kuma akwai wasu abubuwa wanda annabi ibrahim din yayi wanda su ma suna yi shi yasa musulunci da yazo sai ya tabbatar da waɗannan kaman ɗawafi, kaman tsaiwa arfa kaman sha ruwan zamzam da makamantansu kaman zuwa musdalifa duk waɗannan a zamanin shirkan ma suna yi amma sai musulunci ya kakkau da abubuwan da yake na shirka wanda aka cushe sai ya bar asalin na annabi ibrahim din da kuma wasu sabon dokoki da Allah ta'ala ya sake kawowa bisa harcen manzansa aka sake bayani a yadda za a yi annabi ya ce khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a wajena yayi aikin hajji sau ɗaya a rayuwarsa ko mutane suka koya to don haka duk abin da suka aikata na shayarwa idan mutane sun zo sukan jawo ruwa a cikin rijiyar zamzam gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banu hashim su adda wannan kasan abin an rarraba shi ne eh an rarraba shi akwai waɗanda suke da rifada akwai wanda suke da sikaya akwai kuma wanda suke su ne khazana ma'ana wanda suke rike da ɗan makulli na buɗewa ƙaba kamar su Usman ibn Talha wanda wanda ya taɓa yi wa annabi abin da bai dace ba zamanin kafin qabla al-bi'tha kuma daga baya Allah ta'ala ya nuna masa akan gidansa abinda annabin ya faɗa to kaga duka irin wannan suna da waɗannan ayyukan da suke yi na kunawa da wajen to Allah ya ce duk aikin da suka yi na ɗawainiya a Ka'aba da masu zuwa bauta a wajen duda dai ana zuwa bautar shirka ne da duk wani kyautatawar da za su yi da ciyar da mutane da suke yi shayar da su da suke yi daga zamzam shine su kaya din sannan arifada ba su abinci da suke yi sauka da suke yi akwai gidajen da su ne suke dafa abinci duk masu aikin hajji irin yanzu dai abin da ake yi kana tafiya rana ta ishe ka sai a dinga jefa maka ka Allah saka musu da alheri kuma mutanen nan ba wai kudi ne wasu da shi ba sai ga mutum shi kadai da akori kurarsa watakila dama ita yake kabu kabu da ita amma yana asusu yana asusu yana asusu sai ya tara kudi in ya tara kudi saboda in aikin hajji ya zo shi ya je ya siyo pure water mai sanyi irin na cikin roban nan ya siyo apple ya siyo juice ya siyo waye kawai ya cika akori kurarsa iya haka zai iya ya zo ya tare ku kuna dawowa daga can jamarat kawai yana bin mika muku zafi ya ishe ku da kishirwa yana ba ku ko kuma kuna masa addu'a shi kuma sai baɗi ya zake yi yi alhazai sun mika hannunsu masu kuɗi irin namun nan su ma sun karɓa sun sha masha Allah masha Allah kuɗinsa kuma yana mara eh shi ba zai iya yi ba wallahi su asusu suke yi asusu da yawan su ba masu kuɗi bane yanzu ko irin wannan ayyuka da suke yi a amalul khairiyat da suke a wajaje daban-daban kaga ana ta gina masallacai ma'aikata ne irin to kai ma da a ce kana yin irin abin da suke Allah zai haɗa kai tinubun ne yanzu in ka ko ka ce kai kana da tinubu to a inda kana irin wannan da duk jama'a suna irin waɗannan ayyukan wallahi ba za a kawo mana tinubu ba ai jaraba ce Allah ya samu gyara to to irin wannan duka aikin da suke yi shine Allah ce ulaika habitat a'maluhum ayyukan nasu duk ya lalace ba za a karba ba domin sun rasa sharadi sharadin karban kyakkyawan aiki shine me imani wanda ba shi da imani yayi asara shi yasa wallahi akwai abin tausayi kaga mutum mai nagarta duk abin da ake bukata a tsare na mutuntaka ya tsare kaga baya cikin aikin asha baya ƙarya ka gan shi mai taimakawa mai kamun kai mai duk abubuwa da zai ga akhlaq wanda za a ambata wallahi akwai abin tausayi a ce irin wannan sun bayyana a jikin wanda yake ba musulmi ba kuma ya mutu akan haka akwai abin tausayi wallahi ga ayyuka masu kyau amma kuma babu tubali ba tubali to shi yasa Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum Allah ce amiluha min as-siqayati war rifada wa baqi a'malul khair kai da duk ayyukan alheri ba لعدم شروطها saboda babu sharuɗin karban aiki wa huwa imanu sahih ingantaccen imani yake bukata kuma Allah ya ce in suka mutu akan haka wa fi narhum khalidun su kan suna dawwame a cikin wuta Allah kamar nasari su wane ne waɗanda aka ba su a haƙƙiya su waye suke da haƙƙin kulawa da masallatan Allah Allah ya ce inna ma kaga ta a'adatu hasrin ne wato su ne kadai إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله سيكفت وسبوتي كدأي ما سرايا مسلاتي الله من آمن بالله وانده إيماني دا الله shi ya saka malamai suke kafa dalili da wannan aya cewa wanda kaga yana kulawa da hidimar masallaci zaka iya masa shaidar imani suka ce saboda Allah ya faɗe shi a matsayin abinda za a gane masu masu imani su kadai ne masu raya masallacin Allah duk wanda yake raya masallacin Allah yana daga cikin wanda za a yi masa zaton imani eh ai ba a ta hakiki akan lamarin imani eh sai da a ce haka za nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala allahi ahada amma muna ganin wane yana daga cikin kaza mutanen kirki to don haka a dage wajen kula da masallaci kar a gajiya inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah wanda ya imani da Allah kadai su ne suke raya masallatan Allah kuma raya masallatan nan kamar yadda na ambata abu ne mai fadi ko ka samu masallaci ma ka dinga zuwa kana karatun Qur'aninka kana yawan zuwa na masallacin kana ta takararka ka raya masallacin ko ka dinga zuwa kana zama kana azkar ka raya masallacin ko ka dinga yin ɗawainiya ka raya masallacin da makamantansu to waɗanda sun kai imani da Allah ɗai su ne waɗanda suke raya masallatan Allah wa yawmil akhir suka yi imani da ranar lahira wa aqama salata kuma waɗanda suke tsaye da sallah wa ata zakata kuma suke bada zakka wa lam yakhsha illa Allah wanda bai tsoron kowa sai Allah nan ba wai tsoro a a tsoro na abin da ake bautawa ba wani ai mutum yana tsoron kura ko ko ba haka bane mutum yana tsoron yan kidnapping mutanen banza Allah shirar da su kaga idan mutum yana tafiya akan hanya da ya ga sarƙaƙi ya ga yayi tafiya da motarsa bai kile da kowa ba sai zuciyarsa ta soma sai ka ji ya fara kula uzai ko zai tsorata daga ya ga mashin ya ginda ya shi sai soma salati ba irin wannan tsoron ake nufi ba da aka ce walam yakhsha illa Allah balantana ka tsammata wanda ya irin wannan tsoron baya cikin nan a'a ana nufin wanda yake tsoron cutarwar wani abin da ba Allah ba in ba abauta masa ba misali mutum ya ce bokan banza bai yadda da boka ba in fa wannan fa ba a taba shi kuma sai mutum ya ji ya tsorata yaga ya fito masa da wani kurutu yana dudduba shi yana muzurai sai mutum ya ji ya razana ce to wannan fa kaga fa an ce dama mungu ne kar ya je kaza da kaza to wannan mutum kaga ya kama layin bata ina ruwanka da shi me isa maka bai sai maka komai ba kullu yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun to irin wannan tsoron ake nufi walam yakhsha illa Allah kuma baya tsoron kowa sai Allah fa'asa ula'ika an yakunu min al-muhtadin asa dinnan taqiqi ne a wajen ubangiji lalle waɗannan za su kasance daga cikin shiryayyu alladhina yamshuna ala hudan min Allah wanda suke tafiya bisa shiriya daga Allah ta'ala Allah ka kara mana shiriya wal maqsud bil masajid huna abinda ake nufi da masallatai anan malam yace jami'u masajid a qatarul ard ba ana nufin masallacin Kaaba kawai ba ana nufin dukkan masallatai da suke duniya baki daya waɗanda suka zama masu raya su ba masu rayarsu sai masu waɗannan siffofi wa ya juzu an ya nukula almasjida kafirun bi izini musulmi kuma ya halatta musulmi zai iya shiga masallaci amma da izinin wa da izinin musulmi e kafiri haka kafiri zai iya shiga masallaci amma da izinin musulmi ya halatta ko bai halatta ba Na'am? Me dalili? Ha? A dalili yana kawo shi a cikin nassi ne. Ba na ji. Manzan Allah ya ɗaura tumama a cikin masallaci, tumama tubun azar, yasa aka ɗaure sai da ya kwana nawa. sai da ya kwana uku kuma mushriki ne a lokacin bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama nasara najran sun zo su daga ƙasan yaman kiristoci ne manyan malaman kiristawa su zo wai su muƙabala da annabi a dalilin wannan zuwan nasu ne ma aka saukar da sadr na suratu ali imran ayoyi wajen guda 92 na farko da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama shigar da su cikin masallacin sai a nan aka dinga mukabala har a ƙarshe annabi ya ce a yi mubahala suka fita suka shawara suka ce kun san fa wannan annabi ne daga ganinsa alamomin duk da aka faɗa suna tare da shi ba waɗanda suke mubahala da annabi kuma suka tsira da ku da iyalanku da suke gida don halaka ku Allah zai yi har ma a cikin masallacin annabin suka nemi suna so su yi ibada su yi sallarsu annabi ya ba su waje a cikin masallacin suka yi to kaga shi yasa nan malam yace ya halatta ya halatta kafirai kafirai su shiga masallaci amma da izinin musulmi amma shi nan malam sai ya ce fi amalin labudda minhu cikin aikin da ba makawa amma ko da ba dan wannan ba ko dan saboda da'awa kaga ya annabi sallallahu alaihi wasallama da yasa aka daure tumama akwai wani abu da ya gano ta hasken annabta kullum annabi idan ya zo zai wuce an daura masa sasari an sa shi a jikin gwafa annabi yana so a kawo masa abinci kuma yaƙi aka je aka yaƙi mutanensa shi ba a kashe shi ba shine shugaba sai aka kamo shi aka taho da shi aka daure shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce masallaci sai ya ce sumama ka musulunta mana sai ya ce ba zan musulunta ba annabi sai ya kyale shi kuma ya sa aka kamar abinci yadda ake kwana uku kwana na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Uthman ka musulunta me yace shi bai da bukata annabi ya yi da sallah ya gama majalisin sa sai annabi ya ce ku kunce Uthmama aka kunce Uthmama annabi ya ce je tafi cikin tafi garin ku an sake ka an yantar da kai you are free je ka Uthmama ya karbi kayansa ya dauko dokinsa ya hau ya kama hanya har sai da ya nisa ya fita Madina ya waiwaya ya waiwaya gaba honda ya biyo shi da gaske ne an kyale shi sai ya dawo da ya dawo sai ya zo shi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalma shahada sai aka ce me yasa ba dadin tun da baka kalma shahada sai ya ce wallahi tun lokacin da aka kamo shi Allah ya sa musulunci a cikin zuciyarsa amma ya ji tsoron karya musulunta ne mutane za su ce su mamu bai musulunta ba sai da aka kamo shi da yake Allah ya nufe shi da rabo annabi bai ce a kashe shi ba ya ce yanzu da yake an sake shi firi kowa ƙasashen larabawa in sun ji labari za su ga ya musulunta ne da raɗin kansa kasan su larabawa mutane ne masu ji da kai a daɗin kafin musulunci ya gyara su eh to kaga haka kaga saboda da'awa ne kuma an samu natija su ma waɗannan nasara na jira kuma su ma sun musulunta kaga an samu natija Allah ya samu dace Sheikh Ahmad Dida rahimahullah na taɓa ga lokacin da ya gayyato can lokacin ana ganin cassette sun bidiyo sun sanna wai menene christian guest in our mosque haka sunan cassette nan yasa aka gaito a can Durban South Africa inda yake kasarsu ga kiristoci suka shigo da siket ɗinsu da waye maza da mata suka zazzauna ya tashi yana ta musu jawabai suna ta masa tambayoyi su tambaye shi akan Qur'ani dan ba su san komai game da musulunci ba shi kuma sai gayyace su da yake sun yadda advert ma yayi wanda suka yadda suka zo suka taru suna ta masa tambaya yana ba su ansa yana wayar musu da kai har aka zo za a kira sallah sai ce to ku shaurara yanzu wannan abin da za a yi shine kiran sallah idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai fassara musu da turanci har sai da aka gama kiran sallah baki ɗaya na fassara musu ya gaya musu lokacin da aka gawo da muhimmancinsa da ma'anarsa da kaza sai ce to yanzu ina so ku dan zauna ku yi shiru kar ku yi magana ku dan ba mu yan few minutes za mu observing prayers din mu amma ku dinga ganin yadda muke yi yadda idan na zo ne sai ku mun duk tambayar da kuke so to kaga ai usulubi ne na da'awa eh usulubi ne na da'awa to kaga irin wannan dan kaga yace suka shiga ba laifi ba ne ba sai abin da malam ya ce fi ma'amalin labud da minhu ba wata amiru ya kunu bi nahwil bina akwai wani akwai wani lokaci da na gani documentary a kansa akan ginin kaaba ka san ita kaaba ba a wani bai ba zai shiga ba har abada Allah bai yadda wani mushriki wanda ba musulmi bai shiga cikin kaaba ma'ana ya shiga masjidil haram lokacin da ake gini akwai wani irin architectural abu structural abu ne da za a yi ba wanda ya iya shi sai wani bature kuma kafiri ne ba kuma wanda ya iya sai shi kuma aka ce wallahi ba za a bari ya je ba sam sam suka ce ba za su bari ba ba za a amince ba abin ya bashi mamaki to wannan sai ya sa bikin interest a kayan addinin kuma wannan din kuma sai ya sanya da yake Allah ya nufa shi zai kuma ya musulunta musuluncin gaske kuma ya je shi ya aikin kuma ya ci gaba da musuluncinsa ina ne muke Allah ta'ala ya ce fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin haka ne ko yace wa ta'miru shi wannan rayar da masallaci ya kunu bi nahwil bina zai kasance ta bangaren ginawa wa tazyin da kawata shi wa bil furushi ko kuma sanya wato wa tazyin bil furushi a kawata shi da abin nan carpet eh ba wai carpet ba abin shimfidi abin shimfidi masu kyau mu ga carpet nan sassakawa ba irin waɗannan a gidajen mu amma ka gana sassakawa masallatayya da sai a rika ba liman ma ya sa a gida wasiraji da kuma sanya fitillu duk wanda yana daga cikin ta'amirul masajid sanya fitillu koyaye sun abin nan kullun ka ji liman ya ce to koyaye sun abin nan a dan bayar taimako sanaka kana daga cikin wanda Allah ya ce fa asau laika an yakunu minal mutadin kada barka a baya wa bil ibadati dage wajen yin sallah amma a daina kama sahu eh a rika zuwa da wuri amma kar a dinga kama sahu kama sahu bid'a ce ka zo kai bukin a ana bukin a masallaci ne Allah ji kan Sheikh a Salihul Uthaymin wani ɗalibinsa ne yana yin darasi babban malami ne a Saudiya sai yake ba da labarin ya ce shekarun baya da jimawa ya ce yana harami a sallan asuba to dama sahun gaba da yake dab da cikin ɗakin ƙaba ana barinsa ne ga malamai gabansa kuma sai a sanya sallayar da liman zai hau to mutane sojoji suna tsatsaya wajen suna dan tsarewa wannan gun dan wajen da limamai suke tsayawa ya ce sai wani dattijo ramamman dattijo haka da farin gemunsa da ya shigo yana ɗawafi da ya kammala ɗawafi ya ce sai ya zo wajen da aka tanada domin limamai sai ya tsaya a wajen zai yi nafila sai ɗaya daga cikin sojojin nan sai zo sai ya hana shi ya ce wannan wajen fa an ajiye shi ne saboda saboda malamai manyan malamai kibarun ulama haka ya ambata shi kenan sai dattijan ya rabu da shi sai ya koma sai ya ci gaba wani dawafi sai da ya sake kewayewa dawafinsa sai ya faki wannan soja eh baya kallon wajen sai cap sai sake tsayawa a wajen kafin ya wayoyo kawai sai kabbara Allahu akbar ya fara sallah sai da ya fara sallah yana cikin sallah yana sallah sai da ya idar sai shi wannan sojan sai ya zo sai ya taba dattijan a kafada ya ce bawan Allah tashi a nan wajen ka koma sahun baya nan wajen an ajiye shi ne ga manyan malamai sai daga kai dattijo ya kalle shi ya ce to me ya dame ni in manyan malamai ba su zo da wuri ba ni na riga na zo to ai shikenan wanda ya zo shi yake da waje ana cikin yin haka sai shi sojan ya dage shi ma wannan dattijon ya dage shi mai ba da labarin sai ya ce sai ya ji fargaba kas sojan ne ya yi wani abin da bai dace ba sai ya taso sai ya yi magana a sojan ya masa ishara sai sojan ya zo da ya zo sai ya raɗa masa ya ce wannan fa shi ne shek salihul uthaymin sojan sai ya razana jikinsa yana rawa sai ya zo shi sai yake ba da haƙuri ya ce ya yi haƙuri don Allah ya ce wallahi ban san ka ba ban san kai ba ne ya ce shi sai sun koyar da kansa yana gani shehul uthaymin ya kai daka masa harara wato me yasa ya faɗa masa kaji bayan Allah ya ma ce ni ne shek salihul uthaymin bai faɗa ba tunda bai san shi ba shikenan bai san shi ba amma yana so ya gaya masa cewa wannan abin ya saba wa shari'a ko da gwamnati ta saya a matsayin doka kaga bayan Allah ba na inda za ka ga ana haka da in ma ba a zo an tari wani malamin ba shi sai ya ji abin nan mu ne su malam wane Allah ya sauwaka to don haka raya masallaci yana daga daga ciki wa bil ibadati yin ibada a ciki wa tarkil hadithid dunya wa tarki hadithid dunya fiha kada a dinga zama ana hira a cikin masallatayya masallaci ba wajen hira bane hirar duniya ana hanawa Umar ibn Khattab yana yawan yin tsanani akan wannan tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rayi eh wadansu suna magana akan matsala ce mata addini kusa da mumbaran Annabi Imam al-Bukhari ya kawo cikin Kitabul Imarat ba Bukhari ba Imam Muslim cikin Kitabul Imarat eh ya daka musu tsawa ya ce ana ku dinga daga sautin ku a kusa da mumbarin Annabi suka ce ai ga matsalar da muke tattaunawa sai ce to ku bani an yi da sallar juma'a zan je ni sai in tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam in tambaya muku shi matsalar da kuke so za mu tsaya nan ko ya ce lokaci yayi sai mu tsaya a nan ayar da za mu ɗauka ba zai yi a yi bayaninta a cikin waɗannan mintocin ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda ko muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum